بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da kuma yabo mai tarin yawa tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi takwas ga watan zulqa'adati a shekara ta 1436 a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 23 ga watan 8 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya a ci gaba da abin da muke karantawa daga littafin ar-ruhiq al-maktum na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a inda muka tsaya makon da ya gabata dangane da abin da ya shafi tawagogi da suke zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna karbar addinin musulunci suna kawo caffa mun karanta guda daya guda biyu ko mun gama da wafdu dausin za mu tashi yau kan na uku shine rasulu farwata ibn amrin al-juzami haka ne? au daga cikin tawagogi da suka zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan tawaga ta wato jakadan shugaban wata jama'a wanda sunansa farwa ne ko? ko farwa yawa farwa ibn amrin al-juzami wanda malami ke cewa kana farwatu qa'idan arabiyyan min quwadin roman shi wannan bawan Allah farwa ibn amrin al-juzami shugaba ne balarabe amma kuma daga cikin wato kwamandojin yaƙi ne na daular rumawa mun san daular rumawa wanda kiristoci ne amma sun cirin jaye a kan wasu daga cikin ƙabilun larabawa da suka fi kusa da falasɗin da sham lokacin da nan suke zaune nan ne hedikwatar mulkinsu to akwai shugabanninsu na soja waɗanda ba kiristoci ba ne larabawa ne haka a ma'ana ba asalin mutanen rum ba ne amma larabawa ne da suke wakiltarsu suke gudanar da shugabanci kuma suke yakin sauran al'umma a madadinsu har yakin da aka yi da musulmi akwai larabawa a cikin waɗannan rumawa ɗin to wannan shugaba ne daga cikin shugabannin waɗannan rumawa amilan lahu kuma shi kaman gwamna ne nasu alaman yalihim min al-arab akan waɗanda suke jibintar su daga cikin larabawa kamar da ne na gaya mana sai ce wa kana manziluhu ma'an inda yake zaune garinsu bigilan da yake nan ne mazauninsa sunansa ma'an wa ma haulahu da abin da ke kewaye da wannan wuri min ardi sham na ƙasar sham aslama ba'da ma ra'a min jaladil muslimin ya musulunta ne bayan abin da ya gani na bajinta da musulmi wa shaja'atihim da kuma gwarzantakarsu wa sidqihim alliqa'a da kuma gaskiyar haduwa da suka yi fi ma'arkace mu'ta a yakin mu'ta mashhurin nan da muka karanta a baya shekara ta takwas kuma da ya kawo sanata samani walamma aslama yayin da ya musulunta ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rasulan bi islamihi sai ya aiko ya tada wani jakada a madadinsa ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa yau fa farwatu ibnu amrin al-juzami shugaban wannan tawaga ta jama'a masu yawa karkashin rumawa a da to ya fa musulunta wa ahda lahu baghlatan bayda'a kuma ya bashi kyautar wani alfadari fari walamma alima rumu bi islamihi yayin da su rumawa suka ji labarin cewa ya musulunta akhaduhu suka kama shi fahabasuhu suka tsare shi sun makhayyaruhu bainar riddati wal mauti sannan suka bashi zabi ko dai yayi ridda ma'ana ya bar addinin musulunci ya koma addinin su ya dai bar addinin musulunci kasan shi kafiri galibi da yawa wanda wannan yana cikin abin da ya kamata musulmi su lura da shi sosai mafi yawan kafirai ko ma wace irin tafiya suke da ita kowane addini suke kai babban abin da ya dame su shine kai musulunci idan mutum ya bar musulunci kowane addini ya ba su damu ba za ka ga ransu baya ɓaci in mutum ya koma addinin gargajiya yana bautar dodo da gunki da bishiyoyin unguwarsu da rafin garinsu akwai wani biki da ake na yarabawa jiya ko ko ba gani ba a labarai ana wani biki da za a ga turawa sun zo daga amerika don su kalle shi an ɗaura dodo an je bakin wani rafi kowa na neman gafara abin ta kai kuma lokacin sai ga har kiristoci sun zo da kuma kun ga bikin mutuwar oni of ife ko ba gani shi ma kun ji duk irin cakuɗe-cakuɗen akwai aiki akan al'umma akwai aiki na yada addinin musulunci har yanzu abin mamakin irin wannan cakuɗin hadda musulmi sun zo sun yi tasu addu'ar ranar larabar da za a biki aka ce ba kowa da zai fito aka ba da sanarwa kada kowa ya fito kada kowa a gan shi kuma shi a cikin al'adar su oni wai baya mutuwa shi kadai in ya mutu dole akwai wani ababula ki ko miski cewa eh wanda ake wai dole a hada shi da wani mutum yi masa hidima a can inda za shi da haka kawai da ransa za a binne shi ita ce al'adar yanzu suna tsoron akwai masu ilimi a cikin su professors da sauransu sai aka yi wata dabara aka ce wai ya gudu shi wanda aka tsara za a binne da shi din shine aka zo aka yi bikin dai ba shi saboda dai suna gudun duniyar zamanin yanzu za ta hau kansu wannan sati kwana goma kenan da suka wuce ko in kuna bin labarai so allah dai maɗaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan musulunci wallahi rahama ce ba karama ba mutum ya zama musulmi din nan ka daina rena kanka a matsayin musulmi amma kuma karka zauna da jahilci lalle a tashi a karatun addini jahilcin yasa a wannan bikin har musulmi su ma za su je su yi masa addu'a ku saboda shi ana kallon sa ne a matsayin shugaban kowa da kowa don haka musulmi su zo su yi tasu addu'ar ta gaisuwar ko me za su ce Allah gafarta masa ko me za a ce ban sani ba kiristoci su ma su zo su yi tasu kuma da ma ga asalin gargajiyar yarabanci wanda kafin zuwan kiristanci kafin zuwan musulunci dama wannan shine abin da har yanzu ake kai Allah ya tsare mu idan aka rabu da al'adu aka yi watsi da su duk al'adar da ta saba wa aƙidar addinin musulunci wajibi ne al'umma ta rabu da ita al'ada ko ta rayuwa harkar aure da sauransu wannan ba musulunci ba da tsanani a kanta tunda kowace al'ada dangane da aure dama da tsarabe tsaraben su ba komai amma duk wanda take da alaka da wata aƙida ko a ce wai wani an gaji akwai wani dodo a gidansu ko akwai wata wani surkulle a gidansu wai sun gada in ba su yi ba gidan zai lalace waɗannan abubuwan tilas ne musulmi ya tuba ya bar waɗannan abubuwa Allah kyauta zancen musulunci ne fidda ni cewa galibi kafirai abin da ya dame su ba wai kai ridda ka koma nasu addinin ba ba dukan kirista ya damu sai kan kiristanci ba bal wasu ma suna cewa wasu ba sa so ma kowa ya zo yi saboda suna ga wai ai falala ce ma ka samu ka bar wani addinin ka kiristanci kawai dai a ce ba musulunci kake ba wannan shine babban abin da ya dame su kuma za su yi murna in aka ce ka daina musulunci za su soka su kusanto da kai kai mutumin kirki ne to Allah ya ƙara fahimtar da mu kuma haka din mu yi riko da namu addini cikin basira kuma da ilimi to mu je sai ke cewa walamma alimar rumu bi islamihi yayin da rumawa suka san cewa ya musulunta aka guhu fa habasuhu sai suka kama shi suka daure shi sun makhayyaruhu suka ba shi zaɓi baina a riddati wal mauti ko dai ya ridda ko ya mutu ma'ana ko suka kashe shi fakhtara al mauta ala riddati shi ko sai ya zaɓi mutuwa yace ni musuluncin nan da shi nake so in mutu don haka gwanda in mutu da a ce na bar wannan addini da na fahimce shi shine gaskiya a haka ne ko fasalabuhu sai suka tsire shi suka tsire shi ai mun san tsirewa yawa aka gicciye shi bi filistin a garin a ƙasar filistin alama'in a bakin wani ruwa yuqalu lahu afra sunan ruwan kenan kogin afra'u aka je nan aka tsire shi kowa ya zo ya gani wa darabu unuqahu kuma sannan suka sare masa kai aka sare kansa aka sare wuya ya mutu wannan ƙarshen labarinsa kenan kun ga shi wakili ya turo ya faɗi cewa ya musulunta bai ma zo ɗin da kansa ba duk da haka suka ji labari suka kama shi tun daga shi a kusa da su da Allah ya sa da kansa ya zo kuma ya ji labarin suna neman sa kaga da ya makale ya yi hijira kawai shi ke to bai je ba sai ya zama ya turo wakili kuma suka ji labari suka kama shi kuma Allah subhanahu Allah dai ya saka masa ya biya shi da aljanna bisa zabar musulunci dai na hudu wafdu suda a tawagar ƙabilan suda suda dinnan wani yanki ne na ƙabila daga yaman ana dangana su kamar da al'imam bukhari ya ambata suda ɗin ƙabila ce daga yaman hayyun min yaman an ce hayyi kuma da nufin jama'a da suka suka hada unguwa wanda asalinsu ƙabila ɗaya shine hayyi haka al'imam bukhari ya fassara ya ce ana dangana su zuwa ga suda ibn harb suda ibn harb suda'un da hamza ba suda da ainun ba suda in ka sa ainun ya zama ciwon kai sunan ciwon kai kenan da larabci amma wannan suda da hamza ibn harb to wannan yake cewa ja'a hadal wafdu wannan tawaga ta zo ne aqiba insirafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min al-ji'rana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar jirana sanata thamaniya kun san dai jirana bayan an yi umratul qada can baya da muka karanta bayan fatu makka ko yace wa zalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama hayya'a ba'than min 400 min almuslimin a bayan ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kintsa wata tawaga da za a tura su yaƙi ta mutum 400 daga cikin musulmi wa amarahum an yaqa'u nahiyatan min al-yaman fiha suda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su cewa su kai hari a wani bangare na yaman wanda a cikin wannan wuraren da aka ce su kai hari a kansu hadda suda din kun san kamar da kuka sani al'adar larabawa mafi yawan sunayen kabilunsu sunayen mutane ne kuma sunayen garuruwan sukan samu sunayensu ne daga wannan sunan kabilun kun gane da haka nan da yace fi ha suda'un ma'ana wurare daban-daban wanda a cikin su akwai suda yanzu sunan inda suke din sunansa kenan suda alhali ko asalin sunan kabila ne sunan kabilan kuma ya samu asali ne daga sunan shugaban su sunansa suda ibn harbi Allah sa an gane to sai ce wa bainama dhalika al-ba'fu mu'askarun bi sadri qana yayin da wannan wato tawaga ta yi sansani a wani wuri ana ce masa sadri qana alima bihi ziyad ibn al-harith as-sudai sai ziyad ibn al-harith as-sudai ɗaya daga cikin shugabannin wannan kabilu ya ji labarin wannan tawaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sansani ta taho za ta yaƙe su suna kan hanya sun yi sansani a wani wuri sunansa sadri qana to da wannan shugaban kabilar ya ji labari faja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala sai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ji'tuka wafidan ala man wara'i nazo maka ne wakili a madadin duk wanda suke bayana wanda nake wakilta nake jagoranta su nazo gare ka a madadin su a haka ne ko fardud yawa fardudil jaisha yace kame da wannan rinduna taka da ka turo ta yaƙe mu kame da ita wa ana laka bi qaumi ni kuma zan maka alƙawarin cewa mutane na duk za su yi maka da'a za a musulunta za a zo a bi addinin da ka zo da shi faraddal jaisha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shikenan a dawo da wannan tawaga ta yaƙi ta rinduna min sadri qana daga wannan wuri sadri qana wa ja'a as-suda'i sai shi wannan ziyad ibn al-harith as-suda'i din yazo ila qaumihi zuwa ga mutanansa faraghabahum fil qudumi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su akan cewa su tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqadima alaihi 15 rajulan minhum shine sai mutum goma sha biyar daga cikin wannan kabila ta suda'i suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa baya'uhu suka yi masa mubaya'a mubaya'a alal islami cewa sun yadda za su musulunta thumma raja'u ila qaumihim sannan suka koma zuwa ga mutanensu sauran duk waɗanda ma ba su zo ba duk suka yadda wannan kullum ina ɗaukan mana misali akan waɗannan abubuwa na gaya mana shi a baya ko cewa a ɗabi'ar waɗancan mutane suna da haɗin kan da idan shugabansu ya je karɓo musu wani abu to muddin dai sun yadda da shi bisa dalili to kowa yadda yake ba a samun wani ya tawa ya ce ani ya botsare ya ce shi ba zai bi ba ya raba kan al'ummar tasu ba su saba yin haka ba mutane ne da tunaninsu iri ɗaya in suka fahimci abu ɗaya to Allah ya kyauta sai sai fada'auhum fafasha fihimul islam sai suka kira su zuwa ga musulunci har musulunci ya yadu a cikinsu ko ina kowa ya karba fawafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum mi'ata rajulin fi hajjatil wada a lokacin nan har mutum ɗari daga cikinsu suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai hajjatul wada da su daga cikin wannan kabila din wannan zancen kabila abinan tawaga ta hudu kenan banda wannan sai tawaga ta biyar qudumu ka'ab ibn zuhair ibn abi sulma haka sunansa yake ibn abi sulma daga cikin ko wanda dai su karanta adabi a makaranta sun san malaman aiko in ce mawaƙan jahiliya dinan ko daga cikinsu akwai zuhair ibn abi sulma to ɗansa ne wannan ka'abu shi wancan a jahiliya rayu wannan kuma ɗansa ne duk dai suna da wato ƙoƙari a wajen waƙe-waƙe waƙe na larabawa ya ce kana min baiti shu'ara'i gashi nan ya ce shi wannan bawan Allah ka'ab ibn zuhair ina cikin gidan mawaƙa da suka shahara da waƙe wa min ash'ari al-arabi kuma yana cikin mafi iya waƙa daga cikin larabawa وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم yana cikin masu yin zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waƙen da yake yi yana taba shi yana taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a Makka falamman sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati at-ta'if sanata 8 ko sanata 80 yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da yaƙin ta'if kun tuna yaƙin ta'ifa da muka karanta ko wanda a nan ne abubakar ta yi musulunta daga cikin sahabbai kuna riƙewa? to lokacin da aka gama wannan yaƙi na ƙwa'if a cikin wannan yanayi kataba ila ka'ab ibn zuhairin akhuhu bujair ibn zuhair akwai wani sunansa bujair ibn zuhair shi ɗan uwan wannan ka'ab ibn zuhair ne sai rubuta masa takarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari cewa to gafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qatala rijalan bi makkata mimman kanu yahjunahu wa yu'dhunahu to gafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama kuma ya kashe ya sa an kashe wasu daga cikin mawaka da suka rike masa zambo a makka bayan an yi wannan yaki na ta'if ana fahimtar abin tunda an yaki ta'if an yaki an gama da makka maganar maka ta riga ta dawo ƙarƙashin musulunci don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban al'umma baki ɗaya a wannan lokaci don haka aka ce ina waɗannan da suka taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a bar su a kira su a kashe su haka aka kashe su ana nufin wanda bai musulunta ba a cikin su yau aka kira su a kashe su to shine dan uwansa mai suna Bujair ya rubuta masa takarda ya ce to kai gafa abin da ake ciki a to sai ce fa in kanat a kuna tsallake ko a kanu yahjunahu wa yu'dhunahu yawwa yace wa man baqiya min shu'ara'i quraish harabu fi kulli wajhi wanda suka rage kuma daga cikin mawakan qurayshawa su kuma daga cikin masu zagin annabi sallallahu alaihi wasallam din sun gudu bayan an yi wancan abu kowa ya kama gabansa shine min kulli fi kulli wajhi ko ne kama gabansa ya gudu sai ce fa in kanat laka fi nafsika hajatun in dai kana da bukatar ranka wannan ran naka ya tsaya kana da bukata zuwa gare shi sai ce fatir ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ka tashi maza ka taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yaqtulu ahadan jaa ta'iban abinda aka sani dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk mutumin da ya zo masa yana mai tuba to baya kashe shi don haka ka tashi ka je da kanka gurinsa ka ce ka zo tuba to zai kyale ka ba zai kashe ka ba amma in mutum ya gudu to zai sa a kamo shi tunda ya nuna baya san musulunci kuma yana cikin waɗanda suka taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana darajar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kuma haka abin yake duk mutumin da ya ci mutuncin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ko da bakinsa ko a aikace ko da izgili to hukuncinsa fa kun ga ko wancan zamani shine ai masa me a kashe shi yanzu ku duba ku ga waɗanda a dawowa daga yakin tabukan nan irin waɗanda munafikai da suka faɗi wani abu na surutu suka faɗa a kan sahabbai ma suka faɗa Allah madauke saukar da aya cewa sun kafirta saboda izgili da suka yi ga addini har Allah madauke ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wannan fa kun ga akan wannan suke to ballantana mutun ya taba mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncinsa ya zage shi ya faɗi wani abu marar kyau a kansa wannan hakika hukuncinsa a musulunci shine hukuncin kisa Allah tsare mu to sai yake cewa in kana buƙatar wannan ran naka to ka je wurinsa ka tuba domin baya kashe wanda ya zo masa yana mai tuba wa illa fanju ila najatika in ba haka ba ka tsira zuwa inda za ka tsira ma'ana ka kama hanya ka gudu kai ma ka je inda ba za a iya kamo ka ba ثم جرى بين الأخوين murasalatun sai dai wato canje-canjen maganganu da musayan wasiƙu ya gudana tsakanin wannan yan uwa guda biyu da shi bujer ya rubuto ma'ana shi ma ka'ab shi ma ya rubuta shi ma ya sake amsawa shi ma ya rubuta ma'ana dai suka faɗi wato maganganu tsakanin su ba ana nufin na faɗa ba ana nufin dai suka daidaita zance suka ƙara maganganun wannan ya fahimci wannan wannan ya fahimci wannan baqat li ajliha al-ardu ala ka'abin sakamakon wannan maganganu da suka yi ya fa gamsu shi ka'ab cewa hakika ba shi da maguda ba shi da yadda zai ko dai ya gudu ko kuma ya musulunta to shine ƙasa ce masa kunci ya rasa ma yadda zai ya ga gudun akwai wani abu na kaskanci a cikinsa ko domin duk wanda ya gudu dole ya bar garinsu ya bar 'yan uwansa ya bar asalinsa ya bar sana'arsa ya bar al'ummar da ya saba balarabe ko da barin inda ya saba kowane mutum ma haka ne ce ga wuri da ka saba nan ka tashi kawai a ce ka bar wurin har abada kuma baka dawo ba to sai ga wannan abun akwai kaskanci a cikinsa gwanda ya je ya musulunta sai dawo kuma ya zauna cikin al'umma salafiya to shine sai ce wa ashfaqa ala nafsihi ya tausaya ma kansa fa ja al madinata sai zo madina wa nazala ala rajulin min juhaina ya sauka a gidan wani mutum daga kabilar juhaina na gaya mana kabilar juhaina kabila ce ita kuma tana cikin kabilun hijaz a kusa da madina akwai garuruwan da suke kafin ka je madina in ka baro maka kilomita 150 kafin ka shiga madina area nan mafi yawansu kabilan juhaina ne akwai muzani akwai abin yan muzaina akwai kuma juhaina to dukkaninsu a nan area suke haka yanzu idan ka shiga cikin garin madina akwai unguwa da ake cewa unguwar garbiya ina ji na taɓa gaya muku ɓangaren yammacin madina mafi yawan su yan wannan ƙabilun ne na wato juhaina to da wannan bawan allah da ya shigo madina sai ya je gidan ɗaya daga cikin waɗannan yan ƙabilun ma juhaina ya sauka wa sallama a subha har ma ya sallaci asuba tare da shi gani ma'ana ya je gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci asuba falamman sarafa ashara alaihi aljuhani yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam a koshi wannan mutumi ya gama sallar asuba sai juhanin nan ya gaya masa ya masa ishara fa qama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai miƙe ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ilai har ya zauna a gabansa da ya zauna a gabansa fa wada'a yadahu fi yadihi ya dauki hannunsa ya sa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifuhu kuma dama manzo Allah sallallahu ko sanin sa ma bai ba mm ga halin girma kenan mutum yana ta zagin ka baka ma san yana yi ba da za a zo a ce gashi baka san shi bane da a ce kuwa mutanen da suka damu da kansu ne wajen son zuciya da meye za ga yana ta bincike an ce wane ya zage shi wane ya ce kaza sai ya bincika ya san waye shi idan ko mutum babba ne to ba ruwansa ai ta zagi ba abin da ya dame shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama bai ma san shi ba ya duba sai ce la ya'rifuhu fa qala sai ce ya rasulullah inna ka'ab ibn zuhair qad jaa liyasta'mina minka ta'iban musliman ka'ab ibn zuhair fa ya zo yana neman aminci a bashi aminci da zaman lafiya ya zo yana mai tuba yana kuma mai musulunta ya zo a matsayinsa na musulmi fahal an taqabilun minhu in ana ji'tuka bihi in na zo ma da shi za ka yadda shi kun ga ya san shi ma bai san shi ba yawa in na zo ma da shi za ka amince ka karɓi tubansa ka karɓi musuluncinsa a kun gane zancen nasa ƙala na'am sai ce eh zan karɓa kuma kun ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi abu baya warware shi baya yaudara irin ta mutumin da zai ce bari rabu da shi bari a ce eh din saboda ya zo a kama shi wannan halin kankanta ne manyan mutane ba sa wannan da ya ce a ɗin to lalle a a ɗin zai tsaya ba zai yaudara ba ba zai bari a je a kawo shi a ya kawo kansa ko a kawo shi sannan sai yauwa ka shigo hannu kaga ya saba wacan na'am ɗin tasa wadda na'am ɗin kuma amsa ce da ya bada ita a ƙarƙashin waɗannan abubuwa da aka roƙa ba shi aminci zai zo a matsayin mai tuba zai zo a matsayin musulmi kaga tun da ya ce na'am to ya karɓi duk waɗannan abubuwa ɗin sallallahu alaihi wasallam kala sai ka'abun ya ce ana ka'abu ibn zuhair to ai ni ne ka'abu ibn zuhair wanda fa rizo din ya zauna gaban san ya sa hannun har ya ce gashi gashi gashi shi din ne ashe fa wasaba alaihi rajulun min al-ansar take sai wani daga cikin al-ansar ya zabura yi kansa yasta'zinu darba unuqihi yana cewa ya rasulullah ba ni dama in gama da shi yanzu nan a sare masa kai ya kare faƙala sai manzan Allah salama ya ce da'ahu anka a a a kyale shi fa innahu qad ja'a ta'iban domin ko ya zo ne yana mai tuba nazi'an amma kana alaihi ya fisge daga abin da da yake kansa ma'ana ya cire abin da da yake kansa na kafirci na kuma zagin manzo Allah sallallahu da zambo da sauran abubuwa tunda ya tuba to shikenan lamari ya kare wa hina idin a wannan lokaci ne an shada ka'abun qasidatahu al-mashhura to a lokacin ne shi ka'ab yayi wannan irin rawaƙen nan nasa wanda dama mawaki ne kuma masu irin wannan wakar za ku ga wani abun mamaki a gun larabawa a waɗanda Allah maɗauki ba su irin wannan ƙariha ɗin haka ake kiranta ƙariha ɗabi'a ce ta iya waƙen domin harkar irin waƙe ɗin nan hatta a hausa za ka ga cewa mutum Allah ne ya yi shi haka sannan kuma zai koyi wasu abubuwa ɗin nan ya ƙara gyara ta amma wasu a ɗabi'a su kawai yanzu a zaman nan wani yana so ya waƙe shi yanzu nan sai ga kawai ya fito da ya faɗi kalmomi kuma a zubensu mai kyau a tsari mai kyau da ƙafiya mai kyau wanda suka karanta dai adabi a cikin kudu sun san wannan lamari yawwa muna zancen waƙe ne na laraba ko yadda allah maɗauki ke sa mutane da wannan irin ƙariha shi yasa za ku ji a labaran jahiliya da idan suka zo a kasuwanni in aka haɗu a kasuwa shi yasa za ku ji ana labarin suko okav da makamantansu in aka taru sai a yi ta musabaka ta waƙe to duk wannan waƙoƙin ba wai tsaro su ake a rubuce wannan ya zo ya gabatar kamar da ake yi a yanzu ba a yanzu galibi zama ake mutum ya tsaro tun a gida kuma sai a zo a yi abinda ake cewa ko da yake akwai abinda har yanzu ana yin sa ba a tsaron ba musajala shi'iriya musajala shi'iriya shine wannan yana waƙensa ya kawo wasu baitoci sai ya tsaya wani wuri sai wani kuma ya ɗauka ya ci gaba na wasu da aka haddace yawwa amma wannan ana zancen wanda asalinsu daga zuciyar mutum ya ƙirƙiro su ya faɗa take a lokacin to shine wannan bawan Allah shi ma Allah ya bashi wannan baiwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi tuban nan nasa ya yafe masa maganar da ta wuce zagin da yau annabi sallallahu alaihi wasallam an yafe saboda musulunci yafi wannan abun girma mun gane abu ma'ana tunda ya musulunta an haƙura an yafa wancan abu kuma Allah insha Allah ya yafi tunda an karɓi musulunci al-islamu yajibbu ma qablahu shi da ma haka musulunci yake duk abin da aka yi da in aka musulunta sai Allah ya yafi to shine sai yake cewa a lokacin sai wannan waƙe nasa yake cewa banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun mutayyam na mutayyamun ithraha lam yufda makbulu to dana da tsawo baitocinsa na da tsawo shine nan malamin ya gutsire bai kawo mana baki ɗaya ba sai kawo iya abin da ya shafi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan matsala in nata ne kuma na daga cikin abin da daidai ina faɗa don fa'idar waɗanda ba su karanta adabin larabci ba ɗaliban ilimi da su karanta adab duk sun sani ɗabi'ar waƙin larabawa galibi akan fara shi da wani abu na gazal akan fara shi da zancen mace haka ɗabi'ar waƙensu yake kun ga shi yasa nan gashi yaban fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fara da wannan matsala'i yana cewa banat su'adu su'adu sunan mace ne wasu mata suka ce wasu malamai suka ce ko matarsa ce yake cewa yanzu ya ta yi nisa da shi shine ma'anan banat fa ai faraqathu zamanan tawila ya yi nisa tsakaninsa da ita shine banat sa'adu fa qalbi al-yawma matbulu sai sai su'adu ta yi nisa yau ba ta kusa zuciyata don haka yau tana cikin wato ta haɗu da wani rashin lafiya na wato tsananin soyayya da bege shine matubulu ɗau to sai ke cewa kuma hanyar mutayyimamu ko mutayyamun ai ma'ana zalilun zuciya ta kaskanta israha a bayan wannan abu da ya faru ma'ana saboda wannan nisa lam yufda makbulu wannan zuciya tawa ko in ce shi din ba a ba da fansarsa ba wato makbulun yana nan muƙayyadun an ƙaidinsa an ɗaure shi ma'ana na cikin halin ɗauri zuciyar tasa tana ɗaure ba a sake ta ba ba a yi fansarta an batta ta samu yanci ba saboda babu su'adu su'adu ta yi nisa an shiga matsala to irin waɗannan matsali ɗin haka za ka ji larabawa da shi sukan fara waƙensu suna tuna wata masoyiya ko suna tuna a mata matarsu to shi ma da tsawo haka ya faɗi wasu abubuwa akan su'adun tasa da ya ƙare kuma sai zo to shine malam yake cewa qala fiha a cikin wannan kasida tasa doguwa har yana cewa wa huwa ya'tadiru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana kawo uzuri gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yamdahu yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki yana cewa نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولم ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد وظل يرعد إلا أن يكون له من رسول الله بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني في أنا في هكذا يقول يوا يتي حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف في كف ذي نقمات قيله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منصوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن أثر غيل دونه غيل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول تشيني كاو waɗannan dai ya faɗi waɗannan baitoci dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji ma'anarsu ko yace nubbitu an bani labari an gaya mini anna rasulallahi aw adani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin narko yayin alƙawarin azaba da bala'i ma'ana saboda ya ji labarin cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ga sakamakon sa kashe shi ake ko to sai sai an bani labarin cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kama ni kisa ne sai sai wal afu inda rasulillahi ma'mulu afuwa kuwa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun fata ce mana ni ko mai fatan abuwa ne daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai mahalan saurara mana ya a hankali shine ma'anar mahalan eh bi sannu sannu mana hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani Allah ya kara maka shiriya malamai suka ce nan hadaka addu'a ce yake Allah ya kara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya Allah wanda ya baka nafilatal qur'ani mana ya baka ziyada ziyadatu fadlin na alqur'ani ai ba'da nubuwa wanda bayan annabci ya baka karin nafila domin asalin nafila ana nufin ziyada wanda ya baka karin alqur'ani bayan nubuwa fiha a cikin wannan ƙarin da ya baka na alkur'ani akwai mawa'ibu wa tafsilu akwai wa'azozi akwai bayanin dokoki daki daki sannan sai yake cewa la ta'khudhanni bi aqwalil mushati kar ka kama ni da maganganun yan cece kuce masu kawo zunde da gulma shine alwushatu masu kawo ƙara walam aznib ban yi zunubi ba walau kafurat fiyal aqawilu ko da maganganu a kaina sun yawaita an ce na ce na ce na ce na ce na san ban ce ba kar ka karɓi maganar masu kawo gulma a kaina sai ce kai laqad aqumu maqaman zan tsaya a wani matsayi na malamai suna cewa laqad habartu majlisan ake nufi ma'ana wani majalisi majalisi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zan tsaya a wannan wuri law yaqumu bihi ara wa asma'u ma law yasma'u al-filu me ku gane a wannan zancen kun ga dai ba kalmomin ne masu wahala ba ko amma bari ku je da zancen yake ma'ana kamar yana cewa ne laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi al-filu ara wa asma'u law yasma'u al-filu to la dhalla yur'adu sai ka karasa da tambayi ma'ana na tsaya a wani matsayi wanda da a ce wato giwa ce giwa ce za ta tsaya a wannan bigire inda na tsaya asma'u ai ara wa asma'u ina gani kuma ina jin wani abu wanda da giwa ce za ta ji shi kuma ta gan shi ita ma to da giwa ta razana nan yana yaba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da giwa ce a gabanka da ta firgita da a ce ita ce ta ga abin da ta gani ta kuma ji abin da na ji da ita ma ta firgita ta kuwa ashe kenan kwarzinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga a wannan wuri kun fahimci zancan yau shine ma'anan laqad aqumu maqam law yaqumu bihi sai ka dauko alfilu da a ce giwa ce ta qumu bihi a wannan matsayin da nake ara wa asma'u gashi ina ji ina ina gani kuma ina ji ma abinda law yasma'u alfilu da a ce giwa ce za ta ji abin da na ji kuma na gani to shine la zalla yur'adu da ya da ya gushe da bai gushe ba shine zalla mun san zalla yar uwar kana ko ma'ana da ya kasance yur'adu ana masa barazana shi yasa suke cewa ana karantawa la zalla yur'udu yawwa da ya da bai gushe ba yana firgice a cikin halin tsoro illa an yakuna lahu min ar-rasuli bi idnillahi tanwilu sai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da izinin Allah ya bashi tanwili tanwili shine afa anan kuma abinda ake nufi shine aminci ya bashi wato amincin zaman lafiya mun gani yau Allah sa da kuna bi kuna ganewar masu littafi ana fahimta bai ai akwai mawaka da ma cikin ku waye iya waƙe na larabci baiwa ce ba wani abu waye ya taɓa rubuta baiti ko biyu ne ha ba in larabci ne yana da muhimmanci wato koyon waɗannan abubuwan yana cikin abin da ke ƙara wa mutum ƙarfin larabci ai idan mutum ya san ɗabi'ar yare yanzu idan ka je ko hausa za ka koya me yasa da yawan mu nan ba mu iya hausa ba kawai hausa muna yi ne wadda dai ake yi a gari amma da za ka yi mai kyau a ce ka je jami'a ku koyi hausa sai ka je akwai abubuwa da yawa baka sani ba to in kuma kana koyan hausa nan kullum sai ana haɗa ka da zancen mawaka ko a ce dan kwairo ya ce kaza a tilasta maka ka haddace dan kwairo da sa'idu faru su wane ne duk sai ka haddace maganganun su kowa da yaban sarki suka yi ko zamba suka yi kowa duk sai an haddace to haka a larabci yake haka in kana karanta english literature dole sai an haɗa ka da can ba su shakespeare george bernard shaw da suwaye duk sai ka karanta maganganunsu ka ɗauko abin da za ka ɗauko saboda daga nan ake samun ƙarfin yare sai ya ƙarfi to Allah dai sa mu waye mu karatu to ya ci gaba yake cewa hatta wada'atu ko yamini har na sanya hannuna ma unazi'uhu ba na jayayya da shi gani ma dinnan nafiya ce mana hatta wa ba'atu yamini har na sanya hannayena a cikin hannunsa ma unazi'uhu ba na jayayya da shi ma'ana na zo a matsayina ba irin na da ba wanda da ina jayayya da shi yanzu ko jayayya ta ƙare har na sa hannuna a cikin hannunsa fi kaffi zi na ƙamatin a cikin wato tafi shine kaffi tafin mutumin da yake mai naƙamat mai ƙarfi wanda in an masa ramawa yake ba rago ba ne mun gane wannan kuma shi ma ziga ce da gwarzanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haƙurin da yayi ya yafe ba saboda rauni bane shi zuna kamatin ne ma'ana kamar zuntiqam da Allah maɗauke siffanta kansa da shi to idan an masa baya bari yana rama amma yakan yafe saboda rangwame to sai na sanya hannuna a cikin hannun zuna kamatin wanda yake mutum ne mai rama in an masa mutumin kuma da yake qilu hulqilu in ya faɗa haka take shine ma'anan qilu hulqilu in ce qilu maganarsa ilu ita ce magana ma'ana ita ce zartacciya in ya faɗa baya fasawa kun ga yana koma zuwa ga wancan ma'anan na'am din da ya faɗa bai warware ta ba bayan ya bayyana kansa an fahimci zancen sai ce falahu wa akhwafu indi ishi kai wallahi na fi tsoron sa iz ukallimuhu yayin da nake masa magana din nan wa qila kuma aka ce da ni innaka mansubun wa mas'ulu an dangana ka zuwa ga wani aiki da ka aikata mansub nan ba sadun bane sinun ne na danganawa an jingina maka wasu laifuffuka an ce kayi wa mas'ulin kuma kai ne za a tambaya akan wannan abu da ka aikata to yayin da nake masa maganan nan kuma aka gaya min wannan to falahu wa akhwafu indi shi na fi tsoro min baygamin fiye da zaki kun fahimci zancen kamar ka ɗauko wancan falahu wa akhwafu indi min baygamin inda kana so ka gane baitin ko na fi tsoronsa fiye da zaki kun san daga cikin sunayen zaki dama an ce mana sunan zaki a larabci ya kai dubu ko an mun taɓa wannan zaton an na ce mai kuka sani a larabci da yake da suna ba wai dubu ba talatin ma wani abu mai suna sunansa a hausa ya kai talatin saboda faɗin hausa akwai zai abinci ko ba mamaki a samu wani abu to daga cikin sunayen zaki akwai baigam ana ce masa baigam ana kiransa da wannan suna daga abbagmu shi kuma abbagmu shine al'abbu gatsa da cizo shi yasa ake kiran zaki da sunan abbaigam saboda mai iya cizo ne yau to sai yake cewa kai tsoron da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda na tsaya a gabansa da kurjininsa yafi baigamu wato zaki zakin kuma bi darra'il ardi wanda yake wato al'ardu lati fiha shajar shine ma'anan abin nan darra'il ardi wato kasar da yake akwai bishiyoyi mun san dama inda inda zaki yake zama galibi ai wuraren da bishiyoyi suke da yawa ne shine darra'il ardi makhdaruhu yana cikin jejin sa wato yana jeji jejin zaki shi sunansa makhdar wato kun san larabci da fadin sa hatta jejin da ake samun zaki sunansa daban ne da wani jejin daban wanda babu zaki a ciki kun gane duk jejin da yake akwai zaki a ciki a larabci ana ce masa makhdar makhdaruhu ay makan da ake samun zaki shine ma'ana ghabatul asad ka iya fassara shi kace ghabatul asad eh jejin zaki fi batnin ko fi batni asthara a tsakiyar a cikin wani daji sunansa asthara assaran sunan wani daji ne sunansa kenan mun gane kun ga nan shi abin da ke nunawa saboda irin kwarjinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sai kwatanta shi da zaki zakin ma ba na ko ina ba na dajin da yake an san akwai zakoki to akwai kuma wani dajin da yana da suna ma na musamman sunansa asara shi kuma ya shahara ne saboda yawan zakokinsa a ciki to irin wannan kun ga akwai zaki daban-daban iri-iri wanda za su razana mutum to zakin da yake wannan wurin bai razana shi ba irin yadda ya razana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ai wanke abubuwan da ya faɗa ne da ko ba haka bane abubuwan da ya faɗa da akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cin mutunci da nuna launi da asali da suka abubuwa da yawa da ya faɗa kun ga yanzu ya wanke su bayan ya musulunta ya gyara zance fi batni asfara ghilun dunahu ghilu abinda ake nufi da ghil shi kuma shine daji gabansa daji bayansa daji mana tsakiyar dajin da ba inda mutum zai iya gudu shi asalin ghilu shine shi ma gaba wato ghilun duna ko ghilu bakin daji bayansa bakin daji gabansa ma bakin daji ba inda zaka je duk a cikinsa kake Allah san fahimci abin a shi gashi can ma ya fassara mana kasa ko shi wannan ghilu shi al-ghilu al-ghabatu yawa ya kuma fassara athara yace mawdi'un tunsabu ilayhi al-usudu wani wuri ne da ake samun zakuna da yawa a ciki darra'ul ardi gashi ne sai ma waraka abin da ya lullube ka mina shajari shine daji da yawan da yake akwai abin nan bishiyoyi da yawa sannan sai yake cewa inna rasulallahi lanurun yustaba'u bihi shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne da ake haska kowa da shi muhannadun kuma takobi ne min suyufillahi maslulu daga cikin takubban Allah wanda aka zare su haka ba wasa tare da shi akwai haske da ake samu sakamakon wahayin da Allah ya bashi za a samu shirya za a samu halaye masu kyau za a samu aqida mai kyau shine nurun yustada'u bihi abin nake nufi anan kenan banda wannan kuma sannan kuma in aka zo magana karfi da gwazan da bajinta to shi wato kamar muhannadun takobi ne ana kiran takobi muhannad ana dangana shi zuwa ga hindu to irin takobin da aka kera shi aka yi shi a indiya yana cikin takubba wato masu kyau don sun iya takobi shi yasa balarabe ya sanya wa takobin da aka samu daga can ake kiransa muhannad mun gane kuma har daga nan har ya samu a cikin mutane ma suka an sa wa suna mutum suna muhannad saboda nan kuma ana kallon ma'ana ne mutumin da yake ana ziga shi da iya kamar yadda bahaushe ke cewa a ga yawa jini na wuce ko ko ba ka ake faɗa ba da yanzu ai babu ma irin wannan ko so to sai ke ya ci gaba da yake yawo sai ke cewa thumma mada al muhajirina sannan sai ya ba wa almuhajirun min ƙuraishin daga ƙuraishawa li'annahum lam yakun takallama minhum rajulun fi ka'abin hina ja'a illa bi khairin nan wani abu shi kuma ka'ab yayi a zuwan da yayi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan ai lokacin da ya zo wurin sa tunda akwai muhajirun akwai kuma al-ansar to babu wani mutum ɗaya daga cikin almuhajirun mutanen makka da ya ce komai a kansa sai suka yabe shi wanda ya yi magana a kansa har ya zabura wane ne daga cikin al'ansar ne ko to shi ne nan sai ya ci gaba da wani ɓangare na waƙen ya yaba wa muhajirun ya kuma ɗan taɓa al'ansar e tare da cewa malamai suna cewa daga baya kuma ya canza wannan ɗin ya yi wani betin ma da ya yaba wa al'ansar ɗin shi ma wannan zancen ya wuce to shine sai yake cewa wa arada fi asna'i madhihim a cikin yaban da yake wa almuhajirun araba shine abin nan abin da ake cewa abin nan jirwaye mai kaman wanka shine araba sai jirwaye mai kaman wanka kaman yana habaishi fi asna'i madhihim wajen yaban da yake musu alal ansari yayi wato taba su al ansar saboda me listi idani rajulin minhum fi darbi unuqihi saboda a cikin su ne aka samu wani wanda yace a bashi izinin ya kashe shi to me yace a kansu qala sai yace yamshuna mashyal jimal az-zuhri ya'simuhum darbun idha arrada as-sulu tanabilu yace yamshuna suna tafiya domin yana yabawa su muhajiruna ne domin kun san gutsurewa zancen yayi yaushe sai ɗauko mana kun ga da wancan zaka dora akan wannan zaka ji abin ba zai tafi ba ko inda muka tsatan sai da ya faɗi wasu baitocin ya yaba wa muhajirun to shine yake cewa yamshuna suna tafiya mashiyal jimali az-zuhri tafiya irin ta raquma farare az-zuhri na ana nufin al-bayd farare to fararen raquma ya'simuhum darbun wanda yamna'uhum darbun duka da sara yana tsare su ma'ana ana kai sara wani wuri don a tsare su ma'ana in ma yaƙi ya taso ana yi don a tsare su ba a iya zuwa a taɓa su idan arrada sulu tanabilu idan wato asudu baƙaƙe kun gane attanabilu gajeru idan arrada an suka gudu ma'ana yayin da baƙin raƙumi kuma gajere yake gudu su kuma waɗannan ana tsare su ba mai taɓa su to wannan shine baitin da ya magana yana ɗan sukan al'ansar da shi sunan waɗanda yake nufi da asudu tanabilu su ne al'ansar da su yake su kuma muhajirun ya yaba su da cewa yamshuna a mashiya aljibali zuhuri ya yaba su da cewa suna tafiya irin tafiya ta raƙuma farare wannan kuma malamai suka ce ko masu sharhin baitin suna cewa ya siffanta su ne yana yaba musu da tafiya ta natsuwa cewa mutane ne masu natsuwa ba su da gaggawa waɗancan kuwa suna gaggawa har ɗayansu na yana zabura kamar zai gudu kun fahimci zancen to shi dai mawaƙi dama yana sun yan abubuwansa in ya ɗana to dai gashi insha Allah zai zo ya gyara amma ya ce falan ma aslama yayin da ya musulunta ko wa hasuna islamuhu musuluncinsa kuma ya kyau madah al'ansar fi ƙasidatin lahu to ya yaba wasu al'ansar a wata ƙasidar da ya yi wata daraka ma kana ƙarfin raɓa minhu ya riski abin da da ya yi sakacinsa wato ya yi laifi minhu fi sha'anihim domin ko taɓa al'ansar kuma a gaban manzan Allah sallallahu magana ce babba eh to amma tun da farkon zuwansa ne sai aka bar shi a cikin waƙe ba a ce komai ba amma daga baya shi da kansa ya ga bai dace ba abin da ya yi bai kyauta ba sai wasu baitocin ya yaba wa su al'ansar kila wani zai ce to me kuma dan an yi beti saboda kai ba haushe ne baka san betin yadda yake ba yanzu akan wannan inda zamanin jahiliya ne in ya taba wata kabilar da irin wannan sai a shekara 120 ana yaki akan wannan wannan gun an rada sunu tanabilun kawai da ya fada sai a yaki shekara da shekaru a yi ta gadon yakin tsakaninsu wannan ya yaki wannan ya zagi wannan kuma ya ta fito da wasu abubuwan da ba za a shirya ba kuma har abada to amma tun daga musulunci sai a gyara abu kuma a manta kuma musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin su to shine sai yace qala fi tilka alqasidati a waccan kasida da ya gyara wancan abin da ya faɗa a kansu yake cewa man sarrahu karamul hayati fala yazal fi miqnabin min salihil ansari ورثوا المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار wannan ya yi musu wannan baitoci shi kuma yake cewa man sarrafu karamul hayati duk wanda karamcin rayuwa ke burge shi ke sa shi farin ciki ya murna fala ya zal fi miqnabi fi miqnabin ba zai gushe ba a cikin wata jama'a miqnabin ana nufin jama'a tawaga wata al'umma min salihil ansari daga cikin salihan al-ansar wato mutanen madina don me yace warithu al-makarima su sun gaji halin kirki da karimci kabiran an kabirin jika ya gada daga kakansa wato mana daga manyansu suka gada innal khiyara ai su da mutanen alheri humu banul akhyari su ne ƴaƴan mutanen alheri kuma shikenan an gama ya yaba musu ya yaba wa iyayensu da kakanninsu abun balarabe ka gama masa ka faɗa masa wannan magana ta kare insha Allah komai an yafe maka to shikenan abin da ya shafi wannan wafdi na zuwan ka'ab ibn zuhair dama dai malamin ya gaya mana cewa ba komai zai kawo na waɗannan abubuwa da suka auku ba zai kawo kawai iya abin da yake akwai abin mamaki da wani abin da akwai darasi a ciki kun ga wannan ai kissa ce da za ta ba mu wani darasi na farko daga cikin darussan za mu ɗauka anan akwai kyakkyawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka alƙawarinsa ba ya saba alƙawari ko an masa laifi na biyu ya nuna mana kuma girma da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba shi ba a cin mutuncinsa ga wanda ya ci mutuncinsa a rayuwarsa ta da ya ji labarin in an kama shi kisa ne ya zo ya sulalo ya tuba da a ce akan hanyar nan yana tahowa wani ya kama shi aka zo da shi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la'allan yace ya tuba ma ba lalle a karba kun fahimci wannan abu amma saboda darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a boye ya samu aminci a gidan wani daga cikin al'ansar kuma sannan ya kai daga cikin mutanen juhaina sannan kuma ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi ya zauna a gabansa har sai da ya sa hannunsa a cikin hannunsa sannan ya gaya masa abin da ya gaya masa kuma ya masa alƙawarin ba abin da za a yi masa kuma ba a yi masa kuma ba da ya ce shi ne wanda ya wancan abubuwa da suka wuce a baya to Allah dai ya ƙara mana koyi damar koyi da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mu'amalolinmu tun da lokaci yayi dole nan za mu tsaya wannan abin da ya rage na mintuna kaɗan ɗin ba zai isa mu karanta wafudi na shida ba sai mu tsaya a kansa insha Allah darasinmu na gaba sai ya zama a kansa za mu tashi Allah ƙara mana fahimta Allah ba mu ikon ɗaukar darussan da ke cikin wannan darussa da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da su Allah ya kyautata mana halayenmu Allah ya kyautata mana wato aƙidunmu Allah ya kyautata mana ilimi ya ba mu ilimi kuma mai amfani Allah kuma ya gafarta ma waɗanda suka rasu daga cikin musulmi musamman rashe-rashen da aka yi a kwanakin nan a wannan gari namu muna fata Allah maɗaukaki ya gafarta mu dukkan waɗanda suka rasu ɗin nan kwanakin nan Allah subhanahu ta'ala ya sa aljanna sai mu koma su mazan su da matan su manyan gyatumin su da kuma samarin su da kuma manya manyan su dai gurgurdan hali muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu baki ɗaya Allah kuma ya kyauta zuriyar da suka bari a bayan su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik